إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بركة مدى سادوا أولا أن جيرنجيا تدرسها daga littafin usulul da'wati as-salafiyya wallafar ad-doktor Abdulsalam ibn Bardis al Abdul Karim rahmatullahi alayhi asalin wannan littafi wata muhadara ce da wannan malami ya gabatar da ita ga wasu dalibai a wasu lokuta a can baya wanda daga baya wata maktaba mai suna Darul Minhaj ta dauki wannan muhadara wannan lacca ta mai da ita littafi kankani wanda ya tattauna akan wasu ƙa'idoji muhimmai da suke da alaƙa da tsare-tsare da irin yanayin yadda da'awar salafiya take gudana babu shakka wannan littafi yana da alkhairi da albarka da kuma buƙatar abibi mai ke cikinsa don a samu fa'ida abu na farko da za mu ɗan yi shimfiɗa da shi shine ne yana da kyau mutuna cewa ita al'ummar musulunci ita ce mafi alkhairin al'umma kamar da Allah subhanahu wata'ala yake cewa kuntum khairar ummatin ukhrijat lin-nasi amma da sharadi da ka'ida shine ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah idan akwai waɗannan abubuwan wato umarni da kyakkyawa da kuma hani da mummuna da imani da Allah wannan al'umma sai ta kasance mafi alkhairin al'umma don haka da'awa da kira zuwa ga tafarkin Allah yake daga cikin manya-manyan abubuwa da ayyuka masu daraja waɗanda bayi suke kamar da Allah yake cewa waman ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa amila salihan wa qala innani minal muslimin a cikin suratul fussilat kenan wa ya kai kyan aikin mutumin da ke kira zuwa ga Allah kuma yake aikata aiki mai kyau kuma yake shi musulmi ne a manufa ta mai kira zuwa ga Allah abubuwa ne guda hudu abu na farko shine al'amalu ala ila'i kalimatillah a ya zama wato duka kwazan da yake da aikin shi kokarin wato daga darajar kalmar Allah a bayan kasa sannan kuma da ada'u amanatut tabligh isar da sako isar da amanar saƙon abin da ke tare da shi na ilimi da kuma as-sa'yu da ikhrajin nasi min jawril adyan ila adlil islam kokari wajen fitar da mutane daga cikin zaluncin addinan ƙarya zuwa adalcin addinin musulunci abu na ƙarshe shine iqamatul hujja alal mukhalifina wad-dallina wal kafirin sai da hujja ga waɗanda suka saba wa gaskiya gabatattu da sauran kafirai wannan aikin yana da amfani kwarai da gaske amfaninsa shine tamkinuddin a bayan ƙasa a samu addinin musulunci ya tsayu sannan kuma a lahira a samu ainihin wato a samu tsira Allah subhanahu ta'ala ka samu tsira sannan akwai abubuwa masu muhimmanci da mai da'awa yake kulawa da su abu mafi muhimmanci ga baki ɗaya shine kira zuwa ga tauhidin Allah da kaɗaita shi da kuma ayyuka nagari sannan da'awa takan tsayu a bisa a wato tamyizi tsakanin gaskiya da ƙarya da tsakanin sunna da bid'a da tsakanin tauhidi da shirka da tsakanin ayyukan kirki da wanda suke ayyukan fasadi waɗannan abubuwan suna da muhimmanci kwarai mai da'awa ya kalle su ya kula da su waɗannan maganganun da makamantansu su ne wannan malami mai suna abdulsalam ibn Barjis rahimahullahu ya tattara a cikin wannan muhadara ta shi wanda aka nade ta aka yi transcribing aka juye ta daga murya zuwa rubutu ta zama wannan dan kankanin littafi a wannan kenan muqaddima ta farko kenan muqaddima ta biyu ita ce game da tarihin wannan malami a takeici wane ne malam Abdulsalam ibn Barjis Alu Abdul Karim sunansa Abdulsalam ibn Bardis ibn Nasir Alu Abdulkarim babban malami ne masanin fikihu da usulul fiqhi da sunna ta manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama an haife shi a birnin Riyadh babban birnin ƙasar Saudi Arabia a shekarar hijira ta 1387 a sannan ya taso a wannan gari na Riyadh anan yayin karatuttukansa tun yana kankanin yaro aka fahimci cewa Allah ya mishi baiwa ta zaka ta basira ta rike karatu yayi ma sauran tsararrakin shi fice sannan ya haddace alkur'ani da wurwuri a tun yana kamar ɗan shekara goma sha ɗaya kuma kamar haka sannan ya ci gaba da koyon ilmomi a gun manya-manyan malamai da waɗanda suke masana a wannan gari akwai wani malami mai suna a sheikh rashid az-zahrani wanda ya tarihin wannan bawan allah a cikin tafin shi mai suna ithafun nubala yake cewa ishtahara rahimahullahu منذ حداثته بفتنته وذكائه ورغبته الشديدة في طلب العلم وتحصيله tun yana ɗan ƙanƙanin yaro ya shahara da basira da kwaɗayi da ba da muhimmanci wajen koyon karatu fatawaffarat lahul bi'atu saliha sannan kuma ya samu environment yanayi wanda yake ya dace da koyon ilimi war ragbatu shadida da kwaɗayi ne tsanani na ilimi fi talabil ilmi fajtahada fi talabil ilmi wa wajada fihi wa jadda fihi wa sahara layali da haka yayi kokari sosai wajen neman karatu ya dage ya rayar dararraki wa wasalar ayyama ya rayar da ranakunsa wa madafi tsarikihi kuduman la yargabu fi shay'in ghairi al-ilm haka yaci gaba ba yana kwadayin komai ba in ban da ilimi wala yuridu shay'an ghaira tahsil al-ilm babu abin da ya damu da shi in ban da ya tara ilimi fala yakadu al-wasifuna yasifuna shiddata hirsihi wa iqbalihi ala al-ilmi wa ta'allum da haka masu bada labari ma ba za su iya siffanta cikakken labarin kwaɗayinsa ga ilimi ba wa nala wa hakaza nala hazzan wasiran min al-ulum shar'iyya haka ya samu rabu mai tsoka na ilmomin addini malam ya ci gaba da cewa wa kana yuwazibu ala durusil ulama'i wa ala man yash'uru annahu lahu minhu adna fa'ida haka ya nace da koyon ilimi a gun malamai da sauraron duk wanda yake tsammanin cewa zai samu alkhairi a gunsa farihan at-tahayyuza wat tarfa' yayi watsi da kungiyanci da neman suna wa wasala wa sabara ya ci gaba da kokari da dagewa wa bazala juhudahu fi sabili zalika hatta nala fi sibahu ma la yanaluhu ghayruhu fi zamanin tawil ya ci gaba har ya samu tarin ilimin da tun yana dan kankanin yaro ba kowa ne ke iya tara wannan ilimin bayan shekaru ba wa fununin mukhtalifa ulumin kathiratin wa fununin mukhtalifa ولم يقتصر في طلبه للعلم على فن واحد بتقيتو افني guda ɗaya ba wajen neman ilimin sa bal qara'a fi fununin kathira ya karanta fannoni masu yawa fa qara'a fil hadith wal aqaid wal fiqh wal usul wal musalah wa ulum al lughati wa ghayriha wadannan fannoni na hadisi da aqida da fiqh da ilimi na usul al fiqh da musalah al hadith da ilmu harshen larabci da makamantansu duka ya karanta su daki daki haka kuma ya haddace wasu littattafai hadda mai kyau irin su bulugul maram irin su zadul mustaqni irin su alfiya ta nahawu ta ibnu malik irin su alqasida nuniya ta ibnu alqayyim da makamantan su da ya haddace waɗannan littattafai an zahar kalbi sannan kuma ya karatu na zamani wato na makaranta na certificate daga cikin karatun da ya na zamani akwai wato makaranta ta firamare da ya a nan riyadh sannan kuma da babbar cibiyar koyar da ilimin shari'a ta ƙasar Riyadh a inda ya gama ta a shekarar hijira na da dubu ɗaya da ɗari hudu da goma sannan ya tafi babbar makaranta ta koyon aikin alƙalanci a inda ya samu wato digiri na na biyu abin da yake ce ma magister haka nan kuma ya yi digirin digirgir wato phd a cikin ilimi na shari'a na fiƙihun hanabila a shekara ta dubu ɗaya da da da ɗari ashirin biyu ya gama wannan PhD a inda ya taƙiƙe littafi mai suna Alfawa'idul Muntakhabat Sharhu Akhtaril Mukhtasarat suka haɗu su biyu da shi da wani mutum mai suna Sheikh Usman Sheikh Muhammad Abdullahi Nasir Bashar suka yi wannan taƙiƙe wato littafin Akhtarul Mukhtasarat wallafa ne na malam Usman ibn Jami' wani malami wanda ya rusika ta 1240 Usman ibn Jami' akwai tarjumar sa a cikin As-Suhabi As-Sahabul Wabila ya rasu kamar na ambata cika ta 1240 to yana da littafi mai suna akhtarul muktasarat sharhin akhtar muktasarat shi akhtar muktasarat na Sheikh Muhammad Badr ne al-Balbani shi kuma rasuwarsa shekara ta 1183 dukkanin su malamai ne Hanabilawa mutanen ƙasar Saudi Arabia wannan ta hakikin da suka yi na waɗannan littattafai na wannan sharhi shine aka ba su a shaidar digiri ta ta digiri na ƙarshe terminal digiri wato PhD a waccan makaranta ta ainihin wato al-Ma'hadu al-Ali lil Qaba a birnin Riyadh ta ƙasar Saudi Arabia malam malam Abdulsalam Barjis yayi karatu a gun malamai daban-daban daga cikin su ga wasu akwai Sheikhul Allama Allamatu Al-Jazira shine Abdullahi Abdul Aziz ibn Abdullahi bin Baz rahmatullahi alaihi wanda Imam Ibn Baz ya rusu ne a shekara ta 1420 sannan kuma akwai Muhammad ibn Salih al-Usaimin wannan babban malami daga cikin manyan malaman wannan zamani wanda shi kuma rasuwarsa 1421 sannan akwai babban malamin hadisi Ahmad ibn Yahya an-Najmi wato mufti mantiqat Jazan kenan wanda shi kuma ya rasu ne a 2008 daidai da shekara ta 1429 a watan August ko watan Rajab na wannan shekara ta Hijriya sannan ya karatu a gun a Sheikh الدكتور عبد الله بن عبد الرحمن ابن جبريل wanda ya zauna da shi tsawon shekara hudu ibn jibrin shi ma ya rasu Allah ya gafarta mishi ya rasu a hijira da shekara 1430 kaman shekara 2009 kenan a watan Julai na 2009 sannan al-allama al-muhaddith Abdullahi Durwish shi ma malamin sa ne Durwish ya rasu a shekara ta hijira da shekara 1409 hakanan malam Saleh ibn Abdullahi al-Atram wato malamin sa ne a kullacin shari'a hakanan Dr. Fahad Hamin wanda ya karanta ilimin fiqh da tauhidi a wurin sa ya rasu shekara ta 2009 da bakwai amin 1428 kenan sannan akwai kuma Sheikh Al-Allama Abdulrahman Abdullahi ibn Abdulrahman Guddayan wanda shi ma malamin shi ne a Almahadul Ali lil Qaba malam Guddayan shi kuma ya rasu ne a 2010 kaman a 1431 kenan ta Hijiriya ya rasu a watan Jun 2010 wannan sa daga cikin malaman sa da ya koyi karatu a wurin su sannan yayi aiki na karantawa yayi aiki na alƙalanci ya ya ainihin kuma zauna a a ma'aikata ta diwanul mabalim a garin Jidda da yake bai daɗe ba ya bar wannan aiki saboda ya ga aikin bai dace da irin aikin da yake so yi ba sannan ya koma lecturing a al-ma'adul ali lil qada a kasar riyadh har ya kai ga matsayin wato ustaz musa'i bayan da ya samu doktora wannan mansubin shi ya ci gaba da riƙewa har zuwa rasuwarsa ya da littafai da dama da ya rubuta da karancin shekarunsa akwai al-hujjatul qawiyya ala anna wasa'il ad-da'wati tawqifiyya zamu ji magana akan shi a gaba insha Allah da littafin mu'amalatul hukam fi dawil kitabi was sunnah da minhaj ahli al-haqq wal ittiba' da al-ahadith an-nabawiyya fi dhamm al-unsuriyyah al-jahiliyya da kuma littafin al-ilam bi ba'd ahkam as-salam da al-amru bi luzumi jama'ati al-muslimina wa imamatihim wa at-tahdhir min mufarakatihim da kuma ithafun nabiy ala hukm at-tamthil an haɗa wannan littafai nashi an buga su a cikin majmu'u a mu'allafat wa tahqiqati fadilati Dr. Abdulsalam Barji a cikin mujalladi bakwai mujalladi bakwai haka an haɗa gaba ɗaya ayyukan su wannan malami ya daga cikin malaman da mutuwa ta musu gaggawa ya rasu da wuri kwarai a kwata kwata san da ya rasu shekarar shi 38 Allah ya kaddara rasuwarsa a ranar goma sha biyu ga watan safar a hijira da shekarar 1125 daidai da afrilu na watan na shekara ta 2004 kamar shekara 16 kenan ko 17 ko makamantansu abin da ya faru kuma kamar yadda masu bada labari suka bada labari yana tuka mota ne yana cikin tuka mota ne aka sako wasu raƙuma suka ratsa hanya irin raƙuma a sa'ima masu yawo a cikin gari ya taho a guje daga wani gari mai suna al-ihsa ya dawo daga tafiya wanda gari ne mai nisa kusan kilomita 1100 ne daga daga makka zuwa garin ya taho daga wannan gari ya shigo cikin gari a guje da mota waɗannan raƙuma suka ratsa ya yi karo da su a sanadiyar haka Allah ya ɗauki rayuwarsa yana ɗan shekara talatin da takwas Allah ubangiji ya gafarta mishi Allah ya sa ya huta wannan a taƙaice kenan game da tarihin wannan malami kai tsaye za mu shiga cikin asalin littafin bayan da wannan malami ya gama kawo hutbatul hada kamar yadda muka kawo ta a farko sai yake cewa wa ba'adu bayan haka faqad qamat ad-da'watu salafiyyatu ala ba'd al-usul hakika da'awar salafiyya wato kira zuwa ga tafarkin magabata kira zuwa ga tafarkin annabi sallallahu alaihi wasallama da sahabbansa wannan tafarki yana tsaye ne akan wasu tiraku والتي باينت بها ما عداها من الفرق الناكبة عن الصراط المستقيم وان wannan turakun sune suka bambance tsakanin tafarkin da'awa zuwa ga tafarkin magabata da sauran tafarkoki na wasu da'awoyi wanda suka saba ma miƙaƙƙiyar hanya Allah ka samu akan ta walaqad da'ani li jam'iha amrani zahiran malam abdus salam rahimahullah yace abinda ya jawo ni zuwa ga abinda ya habbaza ni abinda ya kwadaitar da ni zuwa ga na tattara waɗannan maganganu na tattara waɗannan ka'idoji a wuri guda shine wasu dalilai guda biyu al'amrul awwal dalili na farko ma ra'aituhu wa ra'a ghairi min ta'alluqi ba'd al-jam'iyyati ba'd al-jama'at al-islamiyya al-hizbiyya al-ba'idati an manhaj as-salaf bi hadha al-ism al-tahir al-sharif shine da naga cewa akwai wasu kungiyoyi da wasu tafarki na ‘yan ƙungiya mabambanta waɗanda a asalin aikinsu sun nisanta da tafarkin magabata mai tsarki amma kuma suna ƙoƙarin danganta kansu zuwa ga wannan tafarki aw ma adda ila ma'anahu min al-intisabi ila salafi ko suna ɗaukan wani abu wanda yake kama da wannan min al-intisabi ila salafi salih suna dangantuwa zuwa ga magabata na ƙwarai ridwanullahi ta'ala alaihim ajma'in Allah ka yarda da magabata gaba ɗayan su yace alladhina qala fihim an-nabi sallallahu alaihi wasallama magabata wanda manzon Allah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallama yake faɗa game da su yana cewa khairun nasi qarni thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum thumma alladhina yalunhum mafi alkhairun mutane sune mutanen zamani na sa'annan masu biye da su sa'annan masu biye da su sa'annan masu biye da su wannan hadisi al-Imam al-Bukhari da muslim suka fitar da shi ta hanyar sahabi abdullahi dan mas'ud Allah ya kara masa yadda waɗannan mutane da Allah subhanahu wataala ya yabe su ya faɗi wato manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya faɗi alkhairun su sai aka samu wasu suna kokarin su danganta kansu da tafarkin alhalin kuma a aikace ba tafarkin suke bi ba mala yace wannan shine dalili daga cikin dalilai guda biyu da suka dashi zuwa ga ya tashi yayin wannan aiki yace fa akhadha hadhihi jama'atu alhizbiyya تصدر كتبا ورسائل كتبها ورسائلها باسم السلف واهل السنه sai aka wayi gari kungiyoyi na hizbiya na kungiyanci waɗanda ba sa bin tafarkin magabata suna fitar da littattafai da ƴan ƙananan pamphlet ƙananan littattafai da sunan kira zuwa ga salaf da sunan da'awa ta ahlus sunna hum bi hadha al'amali yadussuna samma fil asr yace wannan aikin nasu munin shi shine kaman zuba guba a cikin zuma wa yahtafuna wara'a hadha al-laqab lit-talbis wa tadlil suna boyewa a bayan wannan laqabi na salafiyya na as-salaf na bin tafarkin salaf suna rikirkita mutane suna kuma batar da mutane wa kam wallahi fi hadhihi al-kutub wa rasaili min mubayanatin lil manhaj as-salaf yace kuma na rantsi da Allah abinda ke cikin littattafan nasu na samun yanayi da maganganu da suka bambanta da na salaf da manhajin salaf suna da yawa kwarai wa nusratin li madhhabil khulufi wal firaq dalla da kuma kokarin da suke yi na taimako da yayata mazhabin yan baya da mazhabin kungiyoyi na bata kal khawarij kamar kungiyar khawarija masu fito na fito da hukuma masu kafirta musulmai da makamantansu والمؤتزلة ده منهج المؤتزلة ما تتعويل نسوشي والصوفية ده منهج صوفاية ما تكركرا abubuwa iri daban-daban su bauta wa Allah da waɗannan ƙirƙirarren abubuwa wannan shine al'amari na farko ganin cewa akwai khawarija da mu'tazila da sufaye da wasunsu duka suna ƙoƙarin shiga rigar manhajin salaf su yaɗa maganganunsu da matsalolinsu da tafarkinsu sannan su yi ma masu karatu da masu saurare jirwaye da kamar wanka su nuna musu kamar cewa abinda suke koya ko suke koyarwa ko abinda suke yadawa manhajin salaf bala yace al'amru thani al'amari na biyu shine wato dalili na biyu shine ma qamat bihi hadhihi jama'atu aw ba'daha abinda waɗannan kungiyoyi ko wasun su suka tashi akai min at-ta'alluqi bi ba'd ahli sunnati wal jama'a an samu su ɗan kungiyoyi na khawarija ko mu'tazila ko sufiya sun zo sun shige ƙarƙashin wasu ahalus sunna wal jama'a sun shige cikin ahalus sunna wal jama'a bi tahqiqi hadafin muayyan dan wata manufa ta su ta musamman innama yusalu ilayhi am yusilu ilayhi am tariqi hadha ash-shakhsi alladhi ta'allaqu bi wannan manufa ta su suna ganin ba za su cin mata ba sai sun makale wa wannan mutum daga cikin mutane za su samu wani malami ko wani mai karantarwa yana da tafarki mai kyau yana karantar da aqida mai kyau sai su shiga kashin sa ya da barnasu wa huwa fil haqiqati bari'un kull al bara'ati min hadha ta'alluq alalin shi wannan malami ya nisanta daga wannan rataya da suka mushi walikai yakuna al kalamu wadihan fa innani aqulu yace dan na fito da magana karara ina so in ce inna jama'atal ikhwanil muslimina yan kungiyar al ikhwanul muslimun دندنوا حول جهود الشيخ محمد بن إبراهيم رحمه الله فيما يسمونه بالحاكمية kagare su yan kungiyar ikhwanul muslimun suna da matsala a tafarkin su suna da bid'o'i a tsare-tsaren su suna da karkata a cikin manhajin su amma sai suka makalkale ma Sheikh Muhammad ibn Ibrahim Allah ya gafarta masa suna ishada suna yaya ta kokarin da suke cewa yayi a cikin abin da suke kiran shi da suna al-hakimiyya wato batu akan shugabanci fa abrazu juhuda hadha al-imani fi hadhihi al-qabaya suka dosa bayyana kokarin da wannan malami yayi ta wannan fuska lidannihim anna ma fi kalamihi yu'ayyidu batilahum alladhi in tawaw alayhi min takfir ad-dawla a tsammanin su abinda wannan malami yake fada yake rubutawa wannan abu zai taimake su wajen yayata barnar da suke tafi a kai ta kafirta shugabanni da gwamnati da ƙasa da kowa da kowa wa min samma jawazul khuruj alaiha wanda bayan sun kafirta gwamnati sun kafirta al'ummar sai kuma su halasta wa kansu cewa ya halasta a yi fito na fito da wannan gwamnati wa kadhabu alaihi mala yace sun yi wa wannan bawa Allah ƙarya waftarau alaihi sun kirkiri ƙarya sun danganta mishi فموقفه من الدولة واضح لا غبار عليه matsayinsa game da daula abu ne sananne babu wani ƙura game da shi waƙar ta kallama bi kalamin hasanin badi'in fi risalatin asmaha ismuha ya yi magana wato mai muhimmanci a wani ɗan littafin shi mai suna nasihatun muhimma fi talati qadaya nasiha muhimmiya akan abubuwa guda uku وذكر موقفه من ولاة الأمر يأنبت مطينسا قمد شواغبني وصرها بوجوب طاعتهم في غير معصية الله سبحانه وتعالى يفعل كاررة شوى واجبيني أواشو قبني طاعة متقربسي أمرني دا أبن ديكي سابن الله سبحانه وتعالى فهذا الكلام الذي سطره الشيخ في تلك الرسالة وأمثاله wannan magana da wannan malam ya faɗa wannan tafi na shi da ire-irensa هو الذي صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية شين شين هو من صلب جهودي هو من صلب موضوع جهود الشيخ في الحاكمية yana daga cikin kashin bayan maganar da yayi game da shugabanci lakin alqawma alladhina wada'u asabi'ahum ala alati at-taurat lakin alqawma sai su waɗannan mutane wato mutanen a a a jam'iyyata ikhwan muslimun yace كالذين ودعوا أصبعهم, أصبعهم على آلة التوراة yace ala aikin taura sun yi kama da yahudawa waɗanda suka sa hannunsu akan aya at-taura allati ja'at fi zunati wanda ta zo da magana akan masu zina mubayyinatan wujuba rajmihim li ikhfa'iha wa katmiha aya ta zo ta yi bayani cewa a jefe masu zina sai suka daura hannunsu akan wannan aya don su koye ta ba a ganta ba nas'alullaha ta'ala salamata wal mu'afa muna roƙon Allah ya ba mu lafiya ya amintar da mu yana ishara ne zuwa ga hadisin Bukhari da Muslim ta hanyar Abdullahi dan Umar da yake cewa Yahudawa sun zo gun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama suka ba da labarin cewa wani mutum da wata mata a cikin su sun yi zina sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce musu ma tajiduna fi sha'ani rajmi fi tawra menene bayanin da kuke da shi game da al'amarin wato ar-rajam jefe mazinata a taura sai suka ce nafdahu wa yujladuna mu mun gane an ce a tona musu asiri a musu wulakanci a tsarafin su kuma a su musu bulala sai Abdullahi dan Salam yana wajen yace kazabtum sahabi ne da ɗaya cikin su ne yace ƙarya kuke inna fi harrajum lalle a cikin at-taura akwai bayani game da jefe mazinata masu aure sai aka je aka kawo at-taura sai aka bude ta sai wani su ya saka yatsa shi a daidai ayatul rajmi ya boye ta faqara ma qablaha wa ma ba'daha ya karanta abin da ke gabaninta da abin da ke bayanta sai Abdullahi dan Salam ya ce mishi irfa yadaka shire hannunka farafa yadahu fa idza fiha ayatul rajim aka dage hannu sai ga ayatul rajim sai suka ce sadaka ya Muhammad fiha ayatul rajim wannan abu da Abdullahi dan Salam ya faɗa gaskiya ne wannan aya tana cikin at-Taura sai Annabi sallallahu alaihi wasallama yasa aka jefe su shine wannan hadisi yake mana ishara zuwa gare shi anan baya ga wannan sai malam ya ci gaba da buga misali akan wato kokarin da wasu daga cikin mutanen jama'atul ikhwanul muslimin suka yi na shiga karkashin wasu malamai su su tasatturi su koye barnar su ba a ganta ba yace wa zahaba ba'dul kuttabi ka Muhammad Sa'id al-Ashmawi wa Ahmad Kamal wa Hafiz Diyab ila anna hadha ash-shi'ara huwa nafsu shi'ari khawarij alladhi رفعوه أيام علي بن أبي طالب رضي الله عنه وهو لا حكم إلا لله ولنا malamai marubuta Muhammad Sa'id Al-Ashmawi da Ahmad Kamal da Hafiz Diyab suka bayyana cewa ai wannan magana ma da ainihin wato ɗan ikhwanul muslimina suke yi na batu akan hakimiyya ita ce da keke da keke irin maganar da khawarija na farko suka yi a zamanin halifancin Sayyidina Ali ibn Abi Talib radiyallahu anhu inda suka dinga cewa la hukuma illa lillah kaga su ma dai magana ne akan hakimiyya bayan da malam ya faɗi waɗannan dalilai cewa su ne suka sa ya rubuta littafin nan ko ya gabatar da wannan lacca na farko ba kokarin tantance ahlus sunna daga wasu kungiyoyi da suke kiran kansu da suna ahlus sunna salafiyya da sauransu da kuma ganin cewa wasu daga cikin waɗanda ba salafiyya ba ɗan ikhwanul muslimuna suna suna kokarin su ya fito maganganun wasu malamai sun nuna cewa malaman suna yin maganganu wanda suke goyon bayan irin sha'air ɗinsu sai ce a'udu fa aqulu sai mu kuma kan magana mu ce lamma ra'aytu hadha al-amal al-mushina min hadhihi al-jama'ati athara ala ba'd shababin yayin da naga cewa wannan mummunan aiki na wasu kungiyoyi din nan yayi ta'asiri akan wasu matasan mu wa khada'ahum bi mithli hadhihi ash-shi'arat kuma an yaudare su da irin waɗannan kiraye-kiraye na magana akan gwamnati da kafa gwamnati da juyin mulki da kaza da kaza ahbabtu an azkura usulan lid'awati salafiyya shine ne tunani naga cewa ya dace na bayyana wasu asallai wasu wato ka'idoji na da'awar salafiyya biha ya tamayyazu al-haq ahlul haqqi an ghairi wanda na bayyana waɗannan masu gaskiya za su bai za su bambanta da marasa gaskiya ya tamayyazu salafi haqqan min al-mudda'i al-kadhib wanda yake basallafe ne na gaskiya zai bambanta za a gane shi daga wanda yake kurari na ƙarya fa inna fi'aman minan nasi taqaw salafiyata wa hiya minhum bara an samu wasu mutane suna hawa kan dokin salafiya alhalin tayi baran-baran da su ita salafiya fal asha'iratu yaz'umuna annahum min ahli sunnati wal jama'a wa kadha yace asha'ira masu tawilin sifat su ma suna cewa wai su ahli sunnati yace kuma ƙarya take wal ikhwanul muslimuna yaz'umuna annahum min ahli sunnati wal jamaa ɗan ikhwanul muslimun suna cewa su ma ahli sunna ne yace wa baunun kabirun baina ahli sunnati wal jamaa wa baina manhajihim wa ma yusiruna yusiruna alayhi akwai akwai wato nisa akwai tafiya mai nisa akwai fajwa mai fadi tsakankanin ahlus sunna wal jamaa da tsakanin tafarkin da ƴan ikhwanul muslimuna suke gudanuwa akai malam yace wa hadhihi al usul allati sawfa adhkuruha muttafaqun alaiha bayna du'atil manhaj salafi qadiman wa haditha waɗannan ƙa'idojin da zan ambata waɗannan asalan da zan ambata an haɗu a kansu tun da can da kuma nan baya tsakanin dukkanin masu kira zuwa ga manhajin salafiya to sun haɗa kan irin waɗannan ƙa'idoji Wakila wa qabla an adkura hadhihi al-usul wa ubayyinuha bayanan shafiyan wa qabla an adkura hadhihi al-usula wa ubayyinaha bayanan shafiyan kafiyan insha Allah ta'ala aqulu kafin na ambace su mai bayanin su dalla-dalla ina yin wata matashiya da cewa inna salafiyatan lati nad'u ilaiha mu irin tafarkin salaf da muke kira zuwa gare shi laysat kal jama'atil islamiyyati al hizbiyyati al mawjudati al ana ba ɗaya ne da ƙungiyoyin musulunci da jam'iyyu waɗanda ake da su ga sunan a ko ina a yanzu ba iz inna salafiyata domin tafarkin salafiya iya jama'atul muslimina ita ce al'umman musulmi jama'ar musulmi ba tare da tahayyuzi zuwa ga wata ƙungiya ba fa kullu man itaqada al-aqidata as-salafiyata wal tazamaha fi waqihi fa huwa salaf duk wanda ya lazimci aqidar magabata ya kuma bi wannan aqida ta magabata a aikace wannan shine mai bin tafarkin magabata la nufariqu baina ahadin ko ahadi ba ma bambanta tsakanin wane da wane tsakanin wanda yake cikin su wane da wanda baya cikin su abin lura shine lazimtan manhajin a aikace walaysa lanartibatun bighairi wulati amrina sannan ba ma alakanta rayuwarmu da wasu sabanin shugabanninmu masu gwamnatoci a kasashenmu min hukamin daga cikin shugabanni wa ulama da malamai na sunna su ne muke bi ونحن لا نخفي شيئا مما عندنا sannan kuma mu ba ma koye wani abu babu wani abu sirri a cikin da'awar salafiya komai a fili yake babu abin da ake koyewa ko a ce sai wasu na musamman za a gayawa bal ma na hannu alaihi mudawwalun fil kutub dukkan abin da muke bi ita farkin da muke aiki da shi yana nan rubuce cikin littattafai masmu'un fil ashrifa kuma ana sauraren shi a cikin kasusuwan da malamanmu suke rikodin fala sirriyata babu wani secret wala tanzima babu wani kungiyanci ko wani tsari na boye siwa tanzimi waliyul amri in banda tsarin da shugabanni suka sa mutane akai wannan raltibata bi ulama salafi amran daruriyan sannan kuma mu daga cikin aqidarmu muna ganin mu alakanta rayuwarmu da malamai na magabata wannan abu ne na dole su ne masu irshadinmu su ne abin koyinmu su muke ɗaukan magana daga wurinsu wa yi masiluhun fil ƙurunin ta'akhira a immatu da'awatin najadiyya rahmatullahi tabaraka wa ta'ala alaihim ajma'in malaman da suke wato wakiltan malaman magabata a waɗannan zamuna na nan kurkusa su ne malamai waɗanda suka zama limaman kira zuwa ga Allah a ƙasar Najd wato ƙasar Saudi Arabia ta dake nan wa man ta'assara bihim fi waqtihim wa min ba'dihim da kuma duk malamin da ya ta'asirantu da irin da a wasu zuwa ga tauhidi da tsarkake a rayuwa da bin manhaji wajen ibada da mu'amala manhaji na magabata duk wanda ya bi wannan yana cikin mutanen da ake koyi da su a cikin malamai wa na'khudhu al'ana عن علمائنا المعروفين بالسنة الذين لم يختلطوا لم يتقل لم يتلطخوا بأوضاع بأوضار البدع sannan kuma muna karɓa daga malamanmu na sunna wanda suke rayuwa a yanzu ko wanda suka mutu nan nan kusa waɗanda kwata-kwata ba su cakuɗe da datti da ɓarnar bidiyoyi ba walam ya talabbasu bi shay'in min al-hawa wanda kuma ba su cakuɗe da wani abu na son zuciya ba wa hum kufur waɗannan malamai suna da yawa walillahi alhamdu wal minna godiya ta tabbata ga Allah Allah wanda ya mana baiwa minhum daga cikin su akwai Sheikh Abdul Aziz bin Abdullah ibn Baz rahmatullahi alaihi da Sheikh Muhammad Nasir bin Albani Allah ya gafarta mishi da Sheikh Muhammad ibn Salih al-Uthaymeen wanda mun ji a baya dama malami ne ga wannan ainihin wato a ga wannan malami Uthaymeen ya rasu ne tun shekara ta 2001 Allah ya gafarta mishi da kuma wato malamai irin su a Sheikh Salih ibn Abdullahi ibn Fawzan Abdullahi al-Fawzan wanda har yanzu yana rayi Allah ya kara mai lafiya an haife shi tun 1938 shekarar shingo wajen 87 kenan sannan a wancan da muka ji a baya a Sheikh Abdullahi ibn Abdurrahman al-Ghuddayan shi kuma ya rasu a shekara ta 2010 da Sheikh Salih ibn Abdurrahman al-Atram wanda ya rasu 2007 1428 kenan hijiriya da kuma a Sheikh Abdul Musin ibn Hamad al-Abbad Abdul Musin al-Abbad malami ne da hayin yana raye yana karantawa a haramin Madina tun shekara ta 1406 ya soke da tafai na kutubu sita ga baki ɗayansu ya sake yi kwana yana karantar da su babban malami ne mai karantarwa yana raye har yanzu yanzu shekarar shutar 87 shi ma Allah ya ƙara mashi lafiya sannan akwai kuma a sheik abdulaziz ibn abdullahi ali sheik shi ne muftil mamlaka kenan wanda shi ma shekarun shi wajen 77 a yanzu shi ma yana raye sannan a sheik bakar abdullahi abu zaid babban malami muhakkiki din nan wanda shi kuma ya rasu a shekara ta 1429 ta hijira kamar 2008 February 2008 kenan rasuwarsa akwai kuma Sheikh Salih ibn Abdullahi Lahidan wanda shi ma yana yana raye har yanzu shekarar shi wajen 90 Allah ya kara mashi lafiya malai yace wa ghairuhum min ikhwanihim ulama da wasu daga cikin waɗanda ba su ba cikin ƴan uwansu malamai mimman sara ala shakilatihim wanda suka gudana akan irin tafarkin waɗannan malamai wa nahnu la na'taqidu fihim al-isma malaman nan ba ma cewa duk abin da suke akai daidai ne ba sa kuskure ba ma faɗan haka bal hum bashar amma ɗan adam ne su yajri alaihim ma yajri ala sa'iril bashari bashari min al-khata'i wan nisyan duk abin da ke faruwa da ɗan adam na kuskure da mantuwa yana iya faruwa da su wa nahnu na'tani bil ilmi wa nashghala am wa nashghala wa nashghala anfusana bi talabil ilmi bi talabi mu a tafarkin mu mu masu bin tafarkin salafiya muna kokari wajen ganin cewa mun shiga mun koyi ilimi mun shagaltar da kanmu da neman ilimi min ha'ula'il ulama daga ire-iren waɗannan malamai wa ghairihim da ma wasunsu mimman kana ala shakilatihi wanda suke akan irin tsarinsu wa naqra'u bihamdillahi kutubal hadith daga cikin tafarkin mu akwai karanta littattafan hadith kal ummahati sit kamar littattafan nan waɗanda suke sune madogara ta farko guda shida bukhari da muslim da abu daud da tirmidhi da nasa'i da ibnu majah wa shuruhi hal ma'rufa da sharhohin su sanannu muna karanta su muna dogaro da su su fathul bari su umdatul qari su tufatu su ainihin wato sharhin ibnu battalin sharhin muslim akan nawawi sharhin al-qurtubi da makamantansu wa tasuktubu tafsir littafan tafsiri na magabata ka tafsir kabn jarir kamar tafsirin jami' li ahkam al-qur'an al-jami'u li ahkam al-qur'an li bayani ayi ma'ani ayi al-qur'an ko al-jami'u bayan an ta'awili ayil Qur'an na na Ibn Jarir al-Tabari da al-Baghawi tafsirin Imam al-Baghawi da Ibn Kathir wato tafsirin al-Imam Isma'il ibn Kathir wa Ibn Sa'id da tafsirin Nasir as-Sa'id da ire-iren tafsirai na malaman salaf muna dogaro da su muna karanta su muna aiki da abin da ke cikin su muna dogara da su wajen sanin ma'anonin alƙur'ani mai girma da saƙonnin da Allah yake karantar da mu a ciki wa naqra'u kutubal aqaidis salafiyya muna karanta littafai na aqidat salaf ka kutubis sunna umuman kamar littafan da zaka ji ana cewa kitabus sunna na ibnu abi asim kitabus sunna na imam ahmad ibn hanbal kitabus sunna na ainihin wato khallal da makamantansu wa kitabul tauhid ibn qudaima haka nan irin kitabut tauhid na imamul a'imma ibn qudaima والتوحيد للشيخ محمد بن عبد الوهاب لكتاب التوحيد محمد بن عبد الوهاب ونقرأ سائر كتبه رحم رحمه الله أيضا هكذا منا كانت ثورة دفن ابن عبد الوهاب الله يمشي غافر شيد ثورة مالمي ونقرأ أيضا سائر كتب الشيخ الإسلام ابن تيمية sannan muna karanta littattafan ibnu taymiya su wasiya su tisiniya su alfarqu bain aina bain alhaq wal batil su ainihin wato alfurqan bain awliya arrahman wa awliya ash-shaytan su ainihin wato as-safadiyya su al-istiqama su ainihin hamawiyya ga sunan mabambanta ibn al-qayyim ibn al-qayyim sulad al-ma'adi su ainihin tufatul wadudi su كتاب الروح دمك من تنسو ونعني بكتب أئمة الدعوة من الشيخ محمد بن عبد الوهاب إلى يومنا هذا muna ba da muhimmanci da karanta littafin a'immatu da'awa tun daga kan wato Muhammad dan Abdul Wahhab rahmatullahi alaihi al-mujaddid na kasar Najd har zuwa malaman zamanin mu da muke rayuwa malam yace ulama idda'awatul an hum man ashartu ilaihim qabla qalil malaman nan sune wanda aka ambata su albani su bin bas su ufaimin da makamantansu yace wa naqra'u kutubal fiqh muna karanta littafan fiqh fa nahifu fa na fa nahifu ala hifdhi zadi da haka muna kwadaitarwa akan haddace zadul mustaqni wannan yana fadan abin da yake a bangaren su kenan na mazhabin su na hanabila ko kuma a nan ƙasashenmu na Najeriya da mazabin malikiya ya daɗu sai ka cire waɗannan kasa irin su risala su askari su muktasar su ishmawi su ƙurtubi da makamantarsu ala sharti an yi arifa dalila wa an yattabe da sharaɗin bayan ka haddace risala ka haddace muktasar ka san abin da ke cikinsu to kai ƙoƙari ka san dalilan da malaman suka kafa hujja da su wajen faɗan wannan maganganu ma'ana ka bi sharhohi kenan sannan kuma ka bi dalilin kar ka bi sarrai wala na'ibu man hafiza matnan fiqhiyan ala sharti an yandura ila adillati ba ma aibata mutumin da ya haddace wani matni na fiqhu da sharadin ya bi dalilai wa nahnu nabghudu ta'assuba muna kin ta'assubanci kabilanci akan bin sarrai da kale wani malami ko kale wata mazhaba kace duk abin da aka faɗa a cikin shi kake bi kawai wa nambuzuhu nabzan kamilan muna watsi da ta'assubanci cikakken watsi da shi ba ma ta'assubanci ga malamanmu ba ma ta'assubanci ga mazhabin garinmu ba ma ta'assubanci ga abin da muka fara sani muna ta'assubanci ne kawai daga dalili ingantacce malam yace wa na'atani bin nahwi was sarf muna bada muhimmanci wajen sanin lughal arabiyya makaranci nahwu makaranci sarfu wa nanzuru fi kutubil adabi wa shi'r sannan muna diba muna nazari a cikin littafan adabi da littafan shi'r dan sanin lugha ta larabci dan ta taimaka mana wajen sanin fassara kyakkyawa ga nassoshin alqur'ani da sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba ma kin waɗannan abubuwa ilmomi ne masu amfani wa nad'un nasa ila islahi anfusihim sannan daga cikin tafarkin mu na salafiya muna kiran mutane zuwa ga su gyara rayuwarsu su gyara addinin su su gyara ibadarsu su gyara aqidarsu da islahi aqaidihim wa ikhtilaf wa akhlaqihim muna kira mutane zuwa ga gyara aqida da gyara halaye wa bil ijtihadi fil ibada muna kiran su zuwa ga su kokari su ga cewa sun bautawa Allah kyakkyawar bautawa wa nuhibbu ala tatbiqi sunani sannan muna kwadaitar da masu a sauraron mu zuwa ga tatbiq wato gudanar da sunnoni idan an karanta sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallama a aiwatar da ita a cikin ibada da mu'amala da kasuwanci da zamantakewa da sauran al'amura wa nushajji'u ala ihya'iha muna kwadaitarwa muna kwarawa kanmu kwarin gwiwa akan raya sunna ko da yaushe wa na'taqidu anna man sa'a ila ijadi salafiyatin hizbiyya kuma a cikin kudurinmu mu salafiyya muna ganin cewa duk wanda yake kokarin bare kafa wata kungiya ta salafiyya ala namati aljama'atil hizbiyya a bisa irin salon sauran kungiyoyi da aka saba almawjuda wanda ake ganin su a yanzu faqad akhta to muna ganin wannan akan kuskure yake duk wanda zai kafa wata kungiya ta salafiyya ya sa mata shugaba ya mata logo ya sa mata abin nan wato ka'idoji na shiga da fita ya mata esco da makamantansu to wannan muna gani akan kuskure yake wa annana minhu bara'un kuma mun yi baran-baran da shi salafiya ba kungiya bace fa hadha jumlatu ma nahnu alayhi malam yace wannan shine dunkulallen batu game da abin da muke akai na aqida nas'alullaha ta'ala an yusaddidana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya ainihin sanya mu cikin gamdakatar cikin tafarki madaidaici wa an yu'ayyidana muna roƙon Allah subhanahu wata'ala ya taimake mu wa an yanfa'ana Allah ya amfanar da mu wa an yanfa'a bina muna roƙon Allah ya sa a amfana da mu innahu waliyu zalika والقادر عليه lalle Allah shine majibincin waɗannan addu'o'i kuma shine ke da ikon aikata haka wa hadha huwa tafsilu usulina aw tafsilu ba'dha yace to ga bayani akan dalla dallan magana game da wasu daga cikin ka'idojin mu ko kuma dukkanin ka'idojin mu kuma wannan ita ce ƙarshen muqaddima da wannan malami Abdulsalam Barjis ya ainihin rubuta ko kuma ya bayyana a cikin wato wannan littata shi kamar da aka juya ta zuwa ga littafi in muka lura ya faɗi ababen da suke sune suka ja hankalin shi zuwa ga yin wannan ainihin wato rubutu ko wannan lacca shine kokarin faɗan ka'idojin da tantance ka'idojin da kuma bayani akan abin da zai sa a gane gaskiya daga abin da ba gaskiya ba wato ma'anar haka shine wanda duk ya karanta littafin nan ko ya saurari bayani game da karatun littafin ya iya gane yau kanshi hukunci ya iya ganewa ya wani sama hukunci akan cewa to abinda nake akai shin tafarki ne madadaci na salafiya ko ba shi bane shin suna ne kawai da da'awa ko ko gaskiya ne da aiki ina ne na takaita bari in gyara ina ne ne azarbabi bari in ainihin dawo kan hanya ina ne nake da mummunar fahimta ko nake akan wata gurguwar fahimta ne kokari na dawo kan fahimta madaidaiciya kan tafarki madaidaici wannan ita ce a ƙarshen muƙaddimarsa idan mun zo a darasi na gaba insha Allah za mu ji ɗaya bayan ɗaya inda malam zai malam Abdulsalam Bargis Allah ya gafarta mishi zai mana magana akan waɗannan usul waɗanda suke guda goma ɗaya bayan ɗaya waɗannan usul da zai magana akan su su ne ga su a haka a jeran su kafin mu kai gare su ɗaya bayan ɗaya na farko alhikimamu wal inayatu bi talabil ilmi shar'i والتفقه في الدين بعد مهمنتي وزن كوين علم شرع تفهمت الدين نبي الحرص على التطبيق العمل للإسلام ƙoƙarin aikata musulunci yin musulunci a aikace ba a suna ba kawai na uku adda'awatu ila Allah ta'ala ala basirati kira zuwa ga tafakin Allah amma akan ilimi na hudu alaykimu bi aqidati salati ilman wa amalan wa ta'liman ba da muhimmanci wajen sana aqidan magabata saninta da karantar da ita da aiki da ita na biyar alhikimamu bis sunnan nabawiyya wal hirsu ala al amal biha wa da'wati ilaiha ba da muhimmanci akan sunna da kira zuwa gare ta da da'awa zuwa gare ta da aiki da ita na shida al irtibatul wathiq bi ulama'i sunna hada jiki hada hada kai shige shige ma malamai dan dan samun shari'a da gare su malaman sunna na bakwai alibti'adu anil hizbiyyati wal jama'atul islamiyya guje ma kungiyanci da kungiyoyi na addini na takwas iltizamuna bima dalla alayhi kitabu was sunnah wa ajma'a salaful ummati alayhi fi mu'amalati a'immatina hukamina lazimtar abin da yake a cikin sunna da abin da aka yi ijma'i akan shi wajen mu'amala da sarakuna da shugabanni na tara munabazatu ahlil bid'i wat tahadir minhum yin fito na fito da yan bid'a da kuma tsoratar da mutane daga yan bid'a na goma na ƙarshe shine iltizamuna bil kitabi was sunna fi kulli shu'unina wa ahwalina dogewa wajen bin alqur'ani da sunna a dukkan sha'anonin mu da dukkan halayen da muka samu kanmu a rayuwar mu da addinin mu da karantawar mu da ababen da suke da alaka da ainihin wato a harkar rayuwar mu zamu saurara anan saboda ƙurar lokaci sai mu haɗu a darasi na gaba wanda zai zama shine darasi na biyu insha Allah fa subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayka wassalamu alaikum wa rahmatullah